mu an karanta shi mun ji akan abin da zamu yi to amma bari mu koma manhajinmu da malamanmu Allah ya kara masa yarda suka kai da mu akai Allah malam ya ce mana faslun al auqa malam me yasa ya kawo wannan kalman ya ce al auqa awwala wannan al waqtu shine mufrad din singular nashi guda daya al auqat jam'i ne sai dai a larabawa suna da jam'i kala-kala akwai jam'ul kasra akwai jam'ul ƙilla shi wannan jam'i ne na ƙilla na lokaci watan jam'ul ƙillati na wannan lokaci Allah to idan har haka ne menene ake kira da jam'i shi jam'in nan ya fara ne shi alwaktu ɗin nan ya fara asli a tauƙi التوقيت بمعنى شنو التحديد اياكا شعب اياكا شعب shi yasa larabawa ma saboda hikimarsu sukan kira zamani da kanshi alwaqtu summiya zamanu waqtan limaza litahdidihi saboda zamani na iyakan cewa yanzu in aka kalle ka ana ce maka a yau shi aka haife ka zaka ce zamanin kaza zamanin nan ya iyakanta zamun sayyid aka haife ka shi za sai suna kiran zamani shi kanshi da lokaci Allah da yi can hadisi la ta subbu jahara fa inna Allah huwa jahar kada ku zagi kaga har addahar yana daukan shekaru ne yawa amma gashi an kira shi da lokaci Allah to menene hikiman haka a har a larabci wallahi babban malami yace ah to ai baka gani ba shi idan ya kasance an samu shigan abin da ya buya da abin da ya bayyana shi ne yake samar da lokaci wata iqtiranul khafi bil jali idan abu koyayye ya haɗu da abu wanda yake kuru-kuru ana gani nan ake samun lokaci yace mene misali da zan zo da larabci in ce maka ja'a muhammadu tulu ash-shamsi ja'a muhammadu tulu ash-shamsi muhammad ya zo lokacin da rana ta fito kaga lokacin da rana ta fito bayyananne ne sanannen abu ne ko baya bukatar sharhi amma zuwan Muhammad ka ya buya sai da aka faɗi sananne sannan sai ya bayyana mana koyayye wannan shine ake ce mishi alwaqtu kamar yadda Imam al-Maziri Sheikhul Islam daga cikin bijiman malaman mazhaban Imam Malik ya kawo Allah to idan har haka ne mun je me yasa menene dalilin da yasa malaman mazhaban Imam Malik Allah ya ƙara musu yarda duk malam ya kawo mana ya ce faslun fil auqa me yasa wallahi alagafu malam muna da dalili dalilin mu na farko alquran alquran shine dusturun al'umma gaba daya Allah yana gaya mana innal inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ita kanta sallan ta kasance a yanda alqur'ani yake faɗi watan an yi an aiko da ita ne an tsara ta a lokuta daban-daban daban sallar subahi lokacin shi ya sha bamban da azuhur azuhur ya sha bamban da la'asar la'asar ya sha bamban da magriba magriba ta sha bamban da isha haka nan isha ta saba ma sallar subahi haka alqur'ani ya nuna mana Allah da wani dalilin kwarai ko alaga sunala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين haka Allah ya faɗa cikin surat surat Hud gayi nan Allah yana maganan ana maganan tsayi da sallah sai aka bada lokuta biyu tarafayin nahari kaga wanda zai hada maka me sallan sallan subahi za ta iya shiga ciki azhur zai shiga ciki la'asar zai shiga ciki wa zulafan min al-layl da lokacin shigan dare zaka samu sallan magriba zaka samu sallan isha ashe alqur'ani ya kula da lokaci na sallah gaba ɗaya ina fatan mun fahimta wannan ne yasa malamai suka yi kallon haka suka faɗi wannan to bari mu koma mu ga me malam yake mana nufi malam ya ce alwaqtul mukhtar lizuhri wasan lokaci abin zaɓi na sallan azhur shine min zawali shamsi ila akhiril qama da zarar rana ta karkata har ya zuwa inda inuwan mutum zai kai tsawon shi muhtari ne na sallan azhur muhtari ne wannan na sallan azu da rana ta karkata har ya zuwa inda inuwan mutum mace ce ko namiji zai kai daidai tsayinsa wannan ya zama muhtari na sallan azumi Allah to idan har haka ya zama muhtari na sallan azumi ashe yanzu ba dole bane mu ce ai agogo ne lokaci domin a shari'a ba agogo ake dubawa ba Allah gafi mana kenan yanzu tun daga irin gari namu misali irin wannan tun daga karfe ɗaya zuwa dab'in shi har ya zuwa ka taho ka taho ka zo biyu ka zo biyu da wani abu kana cikin muktari na shi idan ka matsa domin sallan zuhur shi bai da baruri daruri shi shine farkon lokacin sallar la'afa ina ba ta an fahimta ashe wanda ya salla karfe ɗaya ya yi ta daidai a lokacin muktari na ta don haka ba ka da dalilin da zai sa ka ce za ka zarge shi ba ka da dalili haka nan shi ma wanda ya yi ta karfe ɗaya da rabi ya yi ta a muktari haka nan ita ma wanda ya yi ta a karfe biyu daga na har biyu da rabi har uku saboda me waqtun ne muwassa malaman usulul fiqh Allah ya kara musu yarda suna ya kara musu rahma suna cewa akwai akwai furud amma wanda Allah ya kan sa su muwassa watan wanda suna da fadin lokaci ya za idan da lokaci za mu ambato hadisai wanda manzo Allah ya tabbata ya yi sallah a farkon lokacin muktari na azubu ya yi a tsakiya ya yi a ƙarshe ashe yanzu idan muka samu wanda ya zo yana misali kai ka zo kana a cuzin ɗin wanda zai yi kana ganin ya yi kuskure ya kaza ya kaza wannan rashin fahimtar shari'a ne rashin fahimtar shari'a ne ba lokaci aka baka ba ba ake sai karfe kaza za ka yi sallah ba idan dai kana da watan ma'aunin da shari'a ta baka lura da inuwa da yanayin zawali na rana da sauransu ya halasta a yi sallah to amma ina mushkilar take almushkila inda take gaire mu shi wanda yake yi karfe biyu ya je ya ije ta karfe biyun ba jirgawa ba ko'ina ai mu sai ta nuna kullum kam yadda ka san Allah ya ce miki kakkai sallah sai karfe biyu kuma shi gani yake yi in ya waida ya kalli me yi karfe ɗaya yana ganin ai wannan ma ai ba ta yi ba kila da wata rana Allah zai kai shi wani waje je ya sallah karfe ɗaya sai ya neme sai maka zai canza wannan kuskure ne a addini haka nan shi ma me yi karfe ɗaya ko karfe ɗaya saura wa ya ce mar karfe ɗaya kullum an rike karfe ɗaya karfe ɗaya na yi ka dinga jinkiran sallah zai iya yiwa karfe ɗaya lokacin muktarin da yi ba amma shi ma wa ya ce ya rike karfe ɗaya babu dalili ba shari'a ba ne wannan rike karfe ɗaya ka ce da'iman kai sai karfe ɗaya wannan alaga su malam kai ne ka shar'anta ma kanka amma ba shari'an Allah ba ne wannan to ashe ya kamata da mu da wanda yake yi karfe ɗaya da wanda yake tutsi ma kansu tudu domin dukan shari'a ne amma babban abin da zai mama zai baka mamaki yanda kake ganin mai karfe biyun nan yake wannan cijiyon shi ma haka ba mai karfe ɗaya yake gani in ka samu irin daga cikin mashirmanta daga ciki sai ka rinka ganin yana kallon wai duk wanda ya kargabi ma irin kawai irin ina yayi daga karshen nan ba ta yi ba saboda rashin fahimta da wanda ya yi ta karfe daya a irin yanzu fa amma kada a ce ni ma na yi mata na ba ta karfe daya a'a a irin lokacin yanzu da shi da wanda zai yi ɗaya da rabi da wanda zai yi biyu da wanda za ta jingina ta kai karfe uku duka motsari ne babu dalili ina ba ta mun fahimta Allah to in har haka ne ma'asharul malikiyya kuna da dalili alaga su malam dalilai alaga su malam me yasa malaman mazhaban imamu malik suka dauki cewa muktari na sallan na sallan azur idan rana ta karkata har ya zuwa akhirul qama watan daidai lokacin da zai kasance inuwan mu daidai lokacin da zai kasance inuwan mutum watan ya kai daidai tsayinsa a ina suka samu ma alaga su mana imamu abu dauda ya ruwaito imamu ahmad ya ruwaito ƙara da imamu muslim wannan hadisi ne na abdullahi bin umar allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa waqtul lizuhri waqtul zuhri min zawali shams maza Allah ya faɗi waqtul zuhri min zawali shams إلى آخر القامة وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن ي... إلى أن يكون الذل أحدكم قال صلى الله عليه وسلم إن وقت الظهر shine yana farawa ne daga yaushe daga idza zalati shams idan rana ta karkata ila an yasira zillu ahadikum mithlihi a wani riwayan kuma ila an yakun ila an yakuna zillu ahadikum ka tuli qamatihi watan har ya inda zai kasance ma inuwan dan ɗayanku ya kai kaman tun daga rakutun da rana ta karkata har ya zuwa inda sai ya kai ayin dan uwanku amma mazu Allah a wannan hadisi yana cewa malam ya hadiril asra da sharaɗin ƙallan la'asar lokacin la'asar bai riga shigo ba mazu Allah ya ce mana wa waqtul asri shi kuma a hadisi mazu Allah ya ce lokacin sallar la'asar malan tasfarra shamsu matuƙan rana a lokacin ba ta yi fatsi-fatsi ba kaga idan ka duba wannan hadisin za ka ga shi mazhaban imamu malik suka kalla ƙuraratan suka ɗauka bilabdihi suka sanya ana Masu Allah ya gaya mana sallar la'asar tana fara sallar azur muktarin tana farawa ne idan rana ta karkata har ya zuwa inda ɗai inuwan ɗayan mu zai kai tsayin shi daga nan ba in dai matukan sallar din kada wani ya ce a'a to ai da ya kai tsayin kila karfe biyu da rabi ne banda wanda ya yi karfe uku a'a sai manzon Allah ya ce malam yahduri al-asra asli matukan sallar la'asar ba ta riga ta shigo ba kaga ko yanzu ba kai sallar la'asar karfe uku ba ko ni gaggawanka manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana kuma wal asr shi kuma waqtul asr shine mene ma lam tasfarra shams matukar rana watan ba ta fadi fadi ba da zaran ta fara fadi fadi ka neme ta wajen karfe biyar da wani abu a yanzu kaga sallar la'asar sallan azhur zai mika inda ya kai ƙarshe nan ne la'asar ke farawa muktarin shi ba yi da tsaruri ina ba ta mun fahimta wannan shi ne dalilin hadisin da su waɗannan malaman mazhabin imamu malik Allah ya ƙara musu yarda sai suka dogara da shi akan wannan fassara to Allah wal muktaru lil asri min al qamati ila sirar lokacin muktari shi kuma na sallar la'asar daga lokacin da sallan azuhur ya ƙare ilasirarin har ya zuwa inda gari zai kasance rana watan ta yi wannan fatsin tana shirin ta fara ja domin ta fada gaba ɗaya to mazaman mazhaban imam malik suna da dalili a wannan ƙwarai dalilin su ba ce wallahi hadisi ne imam bukhari da muslim suka ruwaito hadisin wane sayyiduna abu huraira allah ya kara masa yarda imam sayyidina abu huraira yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man adraka min al-asr rak'atan ma lam tadrib ash-shams faqad adraka al-asr duk wanda ya riski sal raka'a daya daga cikin lokacin sallah matukar rana ba ta fada ba manzo Allah ya ce ya riski sallar la'asar wannan ashe kaga wannan wakacin shi kaga shi kuma daga inda yake in ya dauka daga nan har ya zuwa lokacin da rana za ta yi wannan domin fadawa wannan lokaci ne na sallar la'asar kuma hadisin da ya gabata ma ai manzo Allah ya gaya mana a ciki wa waqtul asri ma lam tasfarra shams manzo Allah ya ce lokacin sallar muktari na sallar la'asar matukar rana bata fara kana kallanta kana ganin wasu taurari suna haskenta yana ba ta wani taurari ba kenan tana shirin ta fara canzawa daga nan za ta canza ta koma jana shigo ta haka haka haka har ya zuwa inda za ta fada ina ba ta mun fahimta wannan ya sa malaman masaban imamu malik Allah ya kara masa yarda suke cewa wal mukhtaru lil asri min al qamati ila sirar Allah so wa daruriyuhuma ila al ghurub yaushe ne shi kuma su a wajen sun dogara da hadisin farko akan cewa sai suka raba sallan azhur bayi da daruri daidai garurin shi farkon sallar mukhari na sallar la'asar sai ya zama da garurin shi ya tsallaka ya haɗu da ƙarshen sallar la'asar daga lokacin da rana ta fara wannan suka ce mukhari kenan amma daga nan har inda za ta yi jaute kamar za ta faɗa duk wanda ya sallan a zuhur ko la'asar a wannan wajen ya yi shi ne a zaruri ina fata mun fahimta ya yi shi ne a zaruri don haka za ka fahimci hikiman malam anan da ya tashi zai magana sai ce faslun fil auqa sai kawo shi a jam'i jam'in nan dan ya nuna maka sallah yana da lokuta lokutan nan nashi akwai waqtul bukhtari akwai waqtul daruri duk sallah tana da wannan sai ya nuna maka shi a jam'i domin idan ka haɗa da wannan da na wannan da na wannan za ka ga sallah biyar kowanne tana da lokuta biyu lokuta nawa goma ya baka ashe ko ya tattace ce auqat bai ce waqtun ba ina ba ta mun fahimta wannan kenan ga wanda yake a sallah sallar la'asar darurinsu daga lokacin da rana ta fara canzawa ta fara wannan har ya zuwa lokacin da take jab da za ta fada malam yake ce mana to gayi nan wal muhtari lil maghrib Allah kafin mu je nan malaman mazhaban imamu malik Allah ya kara masa yarda galiban malam yana zaɓen watan muntakan abu masailin ke zaɓa a mazhaban imam malik galiban abin da mazarsa suka yi ittifaqi da hujjansu da shi ke dogara kaga wannan fahimtar da malam ya kawo mana fahimtar malaman malaman fahimtar mazhaban mudawwana kenan idan ka duba mudawwanatul kubra ta imamu sunun in ka dauko matsala akan wannan alwaqtu abin da zaka karar da shi kenan ina ba mun fahimta duk da a gaba za mu iya ɗan samun wasu malamai wanda fahimtar su za mu kawo su wanda ya saba da irin wannan da kuma inda suka yi kallon matsalar su a wajen su malam ke ce mana to wal muhtari lil maghrib Allah to idan mun ji sallan asubu mun ji sallan la'asar da daruri nasu wanda in mutum yayi a wannan ya yi su ne a matsayin in yayi a lokacin muhtarin su yayi a daɗi idan ko ya yi su a lokacin daruri ya yi ƙaza'i to mene na sallan magriba mana yake wal muhtaru lil magribi qadaru ma tusalli fihi ba'da shurutiha watan muhtari na sallan magriba gwargwadon yadda za ka ɗauki ruwa kai alola ko kuma ka je ka taɓa ruwa kai tsarki ka zo kai alola kai iƙama kai sallah kana gama sallah shikenan muhtarin ka ya wuce kiza za ka ga abin da zai baka jada baka al'ajibi da mazhaban imamu malik shi yasa zaka ga malaman mazhaban imamu malik suna rabbaka lokaci farkon lokacin sallan magariba da ta da sallah shi za ka ga da su da mutum da an gama alola ana cewa an kira sallah ba wani interval a tsakani ta da sallah za a yi amma ina ne ake samo inda ake samo irin wannan mazhaban imamu shafi'i Allah ya kara musu yarda su ne suke ganin a iya yin don haka amma mazhaban imamu malik akan haka su to menene yasa malaman mazhaban imamu malik suka faɗi wannan Allah wallahi alaga malam hadisi ya tabbata da a cikin muslim da wani imamu muslim sun ambato wannan hadisin hadisin wane sahabin da ya ruwaito shine sayyiduna abdullahi bin amr bin al-as ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-waqt lil maghrib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana lokacin sallar magriba ما الوقت للمغرب wato mazu Allah yana bayani akan lokacin sallan magriba shine ma gaba shafaku da zaran lokacin shafaki ya kau in dai shafaki ya kau shikenan an samu babban abin da ake nema mene dalili saboda darurin sallan la'asar idan ya shigo darurin sallan la'asar idan ya shigo za ka ga ƙarshen shi shi ne faɗawar rana da an samu shigewan gudan rana kuma a nan babban abin da ya kamata ma mu rinka lura idan ranar ta faɗa har daidai da wannan jajjawukin sai an ga ya kau sannan lokacin sallar magariba don shi yasa idan mutumin da ke nesa wanda yake kan wanda yake kwari wanda yake watan gangare ana buƙatan ya kasance ya samu yaƙini da cewa ranan ta fada gaba daya domin zai iya kasancewa ranan bata fada ba kaga gari ga alamu ga duhu a irin lokacin damina irin yanzu kace zaka zaka zaka duhu ya fara shigowa kace zaka kwada kiran sallah ko kai sallar magriba zaka yi sallar magriba a lokacin da bata yi ba don haka dole ne sai an samu ta'akkudin cewa an samu karfin cewa wannan gudan ranan gaba daya ya shige in ya shige gaba daya to lokacin ne sa lokacin bukhari na sallan la'asar lokacin sallan magariba ta yi Allah to idan malaman mazhaban imamu malik Allah ya kara musu yarda sun faɗa haka su ko malaman mazhaban malaman mazhaban shafi'iyya da wani da menene suke dogaro suna dogaro ne galiban da hadisai wanda suke zuwa akan cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna jiran shi sallah bayan sallah sallah bayan sallah kenan idan mutum ya alola ya wannan kamar yadda zaka zauna ka jira limami haka yake amma mu mazhaban Imam Malik galiban suna dogara da hadisai wanda lokaci murtabi'un bis salah saboda kulawa da yadda Allah ya yi Allah ya kula aqimi salata li zikri inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimi salat Allah duk lokacin da aka yi maganar sallah zaka ji lokaci lokaci lokaci shi yasa zaka ga suna da kulawa da wannan ina fata mun bayyana to idan muka koma kuma al mukhtaru lil isha min mazid al shafaq ila thuluth al layl al awwal shi kuma malaman malamai suke cewa shi sallar isha mukhtari nashi shi ne tun daga lokacin da in kai sallan magariba bayan kayi ka gama idan da za ka tsaya ka duba kudu za ka ga a wannan lokacin yana da wani nau'i na haske bi ma'ana ranar ta wuce amma akwai wani kamar abu na hasken shi ana kiran shi shafaƙi za ka gan shi jajajaja haka to dole ne ga wanda zai yi sallar isha a lokacin shi awwal muftari na sallar isha sai wannan jan ya shige gaba daya idan ya shige gaba daya to muftari na sallar isha kenan kuma tun daga nan har ya zuwa mene har ya zuwa kashi ɗaya cikin ukun dare misali ka kaddara yanzu dare na da tsayi galiban a lokacin sanyi ya fi amma yanzu misali ka kaddara dare na da tsayi idan dare yana da tsayi yanzu sulutul awwali nashi sai ya kai ma daga nan zuwa karfe goma duk wannan lokacin idan ka ɗauka muhtari ne na sallan la'asar idan na sallan afwan na sallan isha idan ka yi da kai da wanda ya yi a farkon lokaci ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya babu wani abin da ya ji ka duk duk sunna ka aikata ina ba ta an bayyuka Allah to me zai sa me yake sa mutane a dawo wannan galiban idan aka ce mutane su tafi har ya zuwa wannan lokacin to za a samu halal a masallatai za ka ga masallatai an wofantar da shi domin ɗan kasuwa sai ya fake da wannan ai tun da an ce har ya zuwa ƙarshen dare ne don haka ba zai je wannan bar sai wancan lokacin to idan ya gaji ko aikacin ofis me zai faru yana zuwa gajiya ya taso karken da zaka ga ana kokuwan hada ta da sallar safe ne din ko sallar subahi ma zai wuya yi ma to shi yasa malamai suke ganin ayi su a wannan lokaci amma da za a samu misali ku ma'aikata ne kuna ta aiki kuna ta aiki ana kuka yi ta aikin ku kuka kai wannan lokacin ku yi sallar ku kun yi sallah a muhtari to amma bayan nan sha biyu karfe ɗaya biyu uku hudu biyar ma a yanzu domin alfijir yanzu sai biyar da minti goma ma za ka fara gani shi alfijir na farai fa yawwa alfijir na gaskiya sai ya kai biyar da minti goma to har ya zuwa karfe biyar duk kuma daga nan ka shiga cikin daruri na sallan su na sallan isha ina fatan an fahimta Allah to malaman mazhaban imamu malik suna da dalilin da yasa suka ce mana haka kwarai alaga riwayan ummul mu'minina aisha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mata yayi salluha idza ghabat ash-shafaq wa ila sil ila wa ila silsil awwal ku yi sallan isha amma da sharadin ne idan ya kasance mashafaqi ya kau har zai zuwa ina sulusul awwal sulusul awwal din nan kai da kanka ba wai misalin karfe goma da na kawo na kawo maka misali ne ka kirga dare yana fara shigawa tun da karfe nawa misali yanzu ga yi nan muna cikin shi ƙirga har awa nawa za a samu lokacin sallan alfijir ka yi 1 over 3 na wannan shi ne muktari na sallan isha da dalili akan wannan me yasa wannan hadisi kenan wannan hadisin imamun nasa'i ya ruwaito shi kuma asalin shi na cikin sahihai sannan ya tabbata ma sallallahu alaihi wa sallam wata rana yakan yi sallan mu isha a farkon muktarinta sannan yakan jinkirta sallan isha wani lokaci sai ta kai sulusun na farko shi yasa hadisin da muka wuto na Anas bin Malik yakan ce mana mu mu sahabban Annabi Muhammad muka rinka jiran shi sallan isha yace ka ga mu nan hajjin jadi takan kama mu muna haka mukan rinka ganin watan wannan yana gingidi kan shi na rinjayin shi wannan yana yin haka sai amma yana fitowa sai mu tashi mu sallah kenan naumun khafifun wa in kana tawila ina fatan an fahimta bacci wanda misali kila da mutum za ka ce zai ji wata murya nan da ce a wani ne ya wuce amma ba kai ba irin in wanda alaga malam in ka rike wannan kila ma kudin aljihun ka ma sai a zare baka sani ba eh sai dai in sai dai in ya ji alaman za a daga ce eh ya ka da tunbi to kaga wannan ai ba alola ba hawan kaya kamata a ce yanzu ina ba ta an fahimta to wata rana سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهبتم يسلم مغربا سكي تسورارا لوكة سلم إشاي كوكا شروع ماذا الله شروع شروع شروع بيتي توبا سيدة تكيما لوكة سنسول سندري دفرقو سيدتو سيدتي هذا وقتها لولا أن أشك على أمتي yace wannan ne lokacin sai dai ina gudun kada in tsananta ga al'umma na ina fata an fahimta kaga manzo Allah ya nuna mana akwai afdaliya ma kenan a wannan wannan lokacin inda misali kana yin ki kullun kullun kullun haka sai ya zama kana tare da ko iyalinka ne wanda za ta iya jurewa ku dan jaraba wata rana ku yi ku yi shi karfe goma sai ku jaraba ku samu ladan sunna ina fatan an bayyana hadha waqtuha laula an ashqa ala umma ina fatan an bayyana kaga wannan har ya zuwa sulusu amma idan ya kai macen in ya kai ma sama da nan karfe tsakan dare da shauransu idan ka yi sallan isha a wannan lokacin ka yi shi ne a baruri watan ba ka yi a ada'i ba ne ba ka yi a kan lokacin shi ba ne ka yi a kan ƙaba'i ne ina ba ta an fahimta duk da muna nan zuwa kan ƙaba'in da ada'in yadda za mu bambanta su sosai to malam yake ce mana shi kuma sallan sai sallan muktari na sallan isha mala yake muftari na sallan alfijir afwan yace ila tulu'il fajri ana su sallan isha darurin su yikan miƙa ne mun fa mun riga mun faɗi cewa har sai watan daruran wannan alfijir na gaskiya ya bullo to shi kuma sallan isha wal mukhtaru lisubhi min alfajr ila sirar da zaran an ce liman ya kira sallah na farko misali ko kuma ga wanda ba sa kiran sallan su biyu ya kira sallah garantin cewa subahin nan ya tabbata alfijir ya kullu ya muke gane alfijir ya kullu galiban idan ka fito sararin sama ma za ka ga haske a saman shi duk da alfijir a nan kala biyu ne akwai alfijir sadiki akwai alfijir kadiki akwai alfijir din da yakan bullo wani lokaci idan ya bullo cikin dare za ka ɗauka ka ce lokacin sallar subahi ne duk in baka sani ba za ka kai sallar subahi irin yadda muka taɓa samun kanmu wani lokaci ina ba ta an fahimta amma in ya wuce sai kaga kuma dare ne ya dawo to ba za ka ƙara ganin shi ba sai bayan wani lokaci sannan za ka ga wannan ya keto shi wannan in ya keto ta gabas galiban za ka ga haske ne hasken has sararin sama yakan taɓa ina fatan an fahimta wannan shine alfijir na gaskiya to idan wannan ya zo an samu awwal muhtar na sallar subahi shine zai miƙa har ya zuwa ila har ya zuwa ila sirar har ya zuwa gari ya waye ya sha din nan haka watan za ka iya gane wannan wane ne wannan wancan ne wancan mai keke ne wannan mai keke ne duk wannan lokacin muhtari ne na sallar subahi shi yasa za ka ga mutane wasu su yi sallan subahi da duku-duku wasu su yi shi tsakatsaki wasu ko daga nasu in ka taso to sai dai ka wuce in kana da biki ko suna ka wuce ina ba ta an bayyanta yawa to duk wannan alkhairi ne duk wannan alkhairi ne duk wanda mutum yayi ya samu ladan sunna kuma yayi sallah a lokacin mufsari wanda yayi ta a farkon lokaci bai bi wanda yayi ta a ƙasa tsakiyar lokaci ba haka nan wanda yayi ta a lokacin ta na ƙarshe ma matuƙar lokacin ta bai fita ba ina ba mun bayyana Allah so wannan akwai dalili shi ma akwai hadisi akan shi kwarai ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man adraka min as-subhi rak'atan ma lam tatli' ash-shams faqad adraka ar-raka amma faqad adraka as-subha manzo Allah ya ce hadisi ne ya tabbata a cikin sahihai manzo Allah ya ce duk wanda ya riski raka'a ɗaya rak misali ka zo shi irin masallacin nan wanda da ka fito to ko dai kai kasuwa ne ko kuma ka je daura aure ko wani abu shi kenan sai ka zo ka same shi a raka'an ƙarshe in dai lokacin da kuke yin nan manzo Allah ya ce rana ba ta riga ta bullo ba ka samu fadlan jam'i kuma ka samu sallan subahi a cikin lokacinta ina ba ta an fahimta ashe to daga yaushe ne zai ta kasance daruri daruri na sallan na sallan wannan ita kuma ila tulu'i sham haka nan har ya zuwa lokacin da rana ta kullu da rana ta kullu kuma an samu sallar subahi ta koma mene anan ta koma daruri kenan in kayi ta a wannan lokacin kayi ramuwa ne ba kayi ta a daɗi ba ina fata an fahimce ni wannan shi ne haka malaman musulunci haka shari'a ya tsara mana shi yasa za ka ga hadisin jabir imamu bukhari ya ruwaito shi hadisi ne dogo amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya yi kawo su billa billa kowanne da lokacin shi da wannan da da wannan da muftari na shi da wanda zaka iya fahimta imamu bukhari Allah ya tsara masa rahma da yazo sai ya ce wa hadha asaqu asaqu hadithin fi fi fi tawqi wannan shine mafi ingancin hadisi da na samu watan wajen tsayi da lokacin sallah da tsara saboda shi wannan hadisin ya haɗa komi da komi irin waɗannan hadisan da muka kawo ina fatan mun fahimta to wannan shine lokutan sallah ashe a shari'a idan ka duba in ka duba za ka ga ba ana mana nufi bane da irin agogo namu na yanzu abinda shari'a ya fi dubawa yanayi canjin lokaci bi ma'ana ba wa ba wani abu a shari'a misali mutum ya zo yana sallah ya ce ya kama aishi in ya fara yin mutum misali a wani masallaci kaga musamman masallatai irin namu a ka shekara goma ishirin kana anguwa ana sallah amma kullum sallan nan lokacin shi guda daya kullum karfe kaza ya yi malam a tayar mana da sallah tayar mana da sallah kaga sun tayarwa ma ake kaman mashi ba tsayi da sallah ake yi shi ko alqur'ani ya ce wa aqibi salata ne ka tsayi da sallah to ya kamata mu duba mu gyara irin wannan duk lokuta ya in ya canza ya zama na mu ma lokutan sallar mu kada ya zama na misali a rayuwa na misali ka san yadda muke mu cikin gari cikin zaria za ka ga in ka ɗauki masallatai kashi goma kashi tara to fa sai ta nuna biyun nan sai ta shiga tsab wani ma ina biyun nan ma kai ta daɗa sauka kuwa sallar la'asar ɗin nan sai ta kai can kaga wanda ya taso a wannan bi'a in ba kaɗan ba daga ciki shine za ka rinka ganin saɓanin irin wannan irin masu yi da ƙarfe ɗaya su ma in kasbi nasu za ka ga kana kana haka da agogonka kan karfe ɗaya zaka ji an fara kwan kwan kwan kwan kwan ana taɓa sifika lokacin sallah yayi kenan ba haka bane ba haka bane kamata yayi mu rinka lura da yanayin lokaci canzawan lokaci domin duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu rinka amfani da irin wannan misali na samu kaina a wannan bi'a sai na wayi gari na je karatu almajirci inda na je almajirci tun da nake shekara goma ban taɓa yin sallan azur karfe ba ba a taɓa yi ba malam ana haka sha biyu da sai ka duk ƙasan lokacin sallan su ɗaya ne so lokaci ɗaya ne duk ƙasan ba wani wanda zai kira sallah bayan shi da minti biyu ka ji wani ya kira da gwamnati ta ci ƙaniyar shi dole inda kawai za ka ga bambanci lokacin kalanda nan in ka siya sai ka gani ga lokacin da za a rinka tsaye da sallah in an kira sallah to ga lokacin ya kama shi ne kawai za ka iya ɗan samun bambanci ka ji dan nan ya ɗan riga wannan da sakan kaza amma a gama sallah da minti biyar ko goma ka ji wani wannan tatsuniya ne a daga ba shi kuma lokacin caccanzawa za ka yi sallan sai ka yi sallan sallan magariba ka gan ka karfe biyar da wani abu amma dare ne su a wajen su shi da wani abu mai sallan isha amma akwai kuma lokacin da zai koma idan zafi ya koma ba a gama sallan isha sai wajen karfe goma na dare kiran sallan ma ba za ka ji shi ba sai kusan goma kaga mutane masu ci gaba kamata yi mu ma al'umman mu a ci gaba ba wai mu zo mu daure ba kai wallahi in ba dan in fa ba na karbe biyun da ma ba ba ba tafiya kake yi ba kan mene alaga su to ganda ka je kuma inda su kasan inda su kasan kailula in ka tashi za ka farka ne kawai ka ji sai bi ku ko ta ina kama masu da mutum gini kamar ya tashi alaga su malam kana jin su to su kuma in ka tashi sai ka ce musu mene in ka je jiran sai biyu ta yi to za ka dinga haɗa ta da la'asar za ka dinga haɗa ta da la'asar sai kamata mu gyara lokutanmu kafewa a ɗaya da kafewa a biyu da wane ne mu rinka duba yanda canjin yanayi canjin yanayi yanzu misali ka duba masallatanmu ka duba masallatan juma'an mu da yawa sai yanzu ne da bozo zai wata abu suka zo ɗaya da rabi mu matsa biyu shaura kwata gamo da yanayi wata rana mu dawo ɗaya da rabin mu haka to sai ya sa wani kuma to wallahi bari mu fara amma akwai wanda ne mishi magana ya ce ai na kunnan fa ba fa tana zuwa ba ne fa yanda amma ba fa tana zuwa yanda ake ne nake to me kake nufi kun gana ne da mala'iku suka ce namu ba ta zuwa ki ai sai fa karfe biyun nan shi ne dalili ya ce haka muka gana yi to haka kaga ana yi sai zama hujja alaga subhanahu haka kaga ana yi sai zama hujja kuma ga ka kullum kullum littafai ka shiga ka fita shi ba littafan nan ba ma shafa labari ba ne ba magana jari muke karantawa ba shi muka shi bambancin addinin musulunci in ka karanta aiwatar in ka karanta aiwatar abin da ake so kenan to gaskiya dukan mu muna kuskure dukan mu muna kuskure yawa kuma musamman ma babban abin takeici wanda in ya kama shi in ya kalli wani kawai sai ya rinka ganin cin wallahi ai ai ku dai naku dai ga su nan za ka ji yan kanu na daban yan menene su kuma wancan su jefi wancan ta wannan su jefi nan duk ba shi bane alagar su malam shi dai addini ka yi shi yanda Allah ya ce ina ba ta mun fahimta to Allah ya gyara mana Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ke ta wal qada'u fi jami'i zalika wal qada'u fi jami'i wa ma wara'a zalika mala ya ce yadda ake yin ƙaza'i shine abin da ya zo a bayan wannan misali idan ka ɗauki sallan a zuhur sai ya zamana wani zarura ta sa baka yi ba har ya kai maka shiga duk da lokacin ta malaman kamar yadda muka faɗi malamai suna cewa waktun ne mu wasa tun daga farkon lokacin ya zuwa har misali mutum ya kai karfe uku uku da rabi da motsi kawai sai ya ji malam kabiru ya kwana kiran sallah Allah ainihin sallan azur ba ga la'asar nan ta shigo la'asar ɗinka idan ka ta azur ɗinka a nan ta shiga cikin muktari na sallan la'asar kaga kai za ka yi mene ƙaza'i ke ƙaza'i gaba ɗaya ana yin shi ne ƙalƙonce ƙala'i ko ƙala'i ana yin shi ne a yaushe bayan lokacin muktari ina fatan mun fahimta bayan lokacin muktari Allah to shi kenan idan ka zo za ka yi sallan sai ka ɗaura niyan menene ka ce ƙala'i ai alimun bi za ta shuru ya san haka in ka tashi shi ma sallan ka kawai za ka yi ina fatan an bayyanta ba sai ka yi furuci da shi cewa za ka yi ramako ba ne da wane ne in ba ka ba sai ainihin irin wani wani mutumi da muka taɓa ganin shi muna ƙanana in ya zo shi sai ya faɗa da wai kaza kaza kaza sallar rana kaza saboda kada a zo a yi rubuta mishi ba a ranar ba ka gani kuma babban mutum ne mu muna yara muna yara mu abin da ke babu mamaki har da faɗin ranar kawai mu ma sai mu je muna yan ƙanana in muka faɗa ya kore mu nan amma ba shi ba shi haɗar kawai ke bauta mu Allah sai ya faɗi ranar saboda kada a je a kai ka wata rana ta to ya kamata ba wannan shine shari'a yake nema ba ƙaza'i ana yin sa ne Allah to misali duk da za mu zo inda shari'a zai bambanta maka akwai wasu lokuta wanda ba musulunci bai yarda kai sallah a lokutan ba akwai lokutan da muba'i ne ka yi sallah amma banda sallah na farafi wanda ya zama maka ƙaza'i misali sallan farafi wanda ya zama maka ka manta da azuhur ko la'asar ko magariba ko isha ko menene ta lokacin ta ya wuce babu lokacin da ba a rama ina fata an fahimta ko da lokacin da aka ce an hana nafila amma ya halasta a wannan lokacin sai ka mai da wannan sallah ina fata an fahimta sallan da ta kasance ramuwa ce babu lokacin da ba a yin ta ko da lokacin da ko aka haramta yin nafila ne ana ana ana ramakon sallah a ciki Allah duk da kada mu riga malam masallaci muna zuwa kansu amma shin to me yasa malamai suka suka ce haka akwai dalili kwarai alaga sunala ya tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha fa innaha fa innahu la kafarata lahu illa zalik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya manta da wata sallah to falyusalliha ila idza zakaraha da ya tina ta ya tashi wannan sallah ya rama ta kayye wani duban cewa a lokacin da aka haramta wannan nafila ne da shauran a'a shi nafila aka haramta watan tsawu'i abinda zai yi wanda bai zama mishi wajibi ba kai ko abin da yake wajibi ne a kanka don haka wannan za ka yi shi wannan hadisin ne ya sa malamai suka kalla tun da manzon Allah ya ce falisaliha idza zakaraha da lokacin da ya tuna ya halatta ne ayi nafila ko ayi sallah a lokacin ko ba ayi ba na nafila kawai in dai ya tuna sai yayi wannan sallah ina fata mun fahimta wannan shine abin da shari'a ya tabbatar da fatan Allah ya samu dace alfarman annabi sallallahu alaihi wa sallam zamu dakata anan mu amsa irin abin da Allah ya bamu ikon amsawa wanda kuma ba mu sani ba mu ce Allah a'lam تفضل akwai a musulunci akwai sunnoni da ake yi akwai sunnoni wanda ake ce mishi tahiyyatul masjid watan duk lokacin da mutum ya shigo masallaci yana da alula kuma lokaci ne wanda ya halatta a yi nafila to an sunanta mishi a musulunci ya yi nafilan nan ko da raka'a biyu ne idan da mu a mazhaban imamu malik da hadisan da suka fi dogara da shi shine idan ka tuna idan ka shigo misali tsakanin irin magariba da isha ne kaga lokacin bayyana karatu ne sai ka yi su ne a bayyane idan ka zo tsakanin azuhur da la'asar ne kaga lokacin koye karatu ne za ka yi shi a ɓoye a asarce sannan wannan kenan sannan za ka yi shi kuma ya ne fatiha da sura fatiha da sura sai ya zama na kamanta duk ka yi su fatiha shi ma ya yi ina fatan an fahimta to sai abin da ake ce mishi raka'atal fajri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wasu nafilfili guda biyu kafin iya sallan su ba ya tabbata akwai hadisai kaman guda uku haka akwai hadisin da ya tabbata a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin su guda biyu raka'a na farko yana karanta Fatiha na biyu sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ai in ya karanta Fatiha a raka'an farko sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ina ba ta mun fahimta raka'a da biyu sai karanta fatiha sai karanta qul huwallahu ina zaton wannan riwayin imamu turmizi kenan ina fatan an bayyana kaga in ka rike wannan shi ma yana daga cikin abin da ake yi sannan akwai riwayan da yazo yikan ba ko da yaushe yikan canza kuma sai karanta fatiha a raka'an farko sai karanta qul amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun qul amanna billahi wama unzila ilaina na cikin bakara ba alaina ba na cikin ali imran ina ba ta an fahimta in ye wan ya fata ya karanta wannan raka'an sai sai sai jada yi wannan in ya taso raka'a na biyu sai ya karanta me sai ya karanta fatiha sannan sai ya dawo ali imran sai karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun wannan haka yake in ya karanta ɗaya a bakara fatiha ɗaya da aya ɗaya in ya karanta fatiha ɗaya a ɗaya in ka ga za ka iya ka haddace wa'innan ayoyin yau in kai wannan gobe kai wannan ka samu lada da dama in ko ba za ka iya ba alaga su malam shi kenan sai kai ta yin fatiha da ayatul kursi wannan kuma ka zo kai fatiha da qul huwallahu to kila wani ya ce to ai shi kenan kai kana cewa mazhab imam malik to ai a mazhaban malikiya ba kwarai ko ba a yi amma muna da dalili alaga su menene mazhaban imam malik ana yin su ne nafila raka'a biyu gaba ɗaya fatiha ake yi kuma cikin hanzari mene dalili ya tabbata ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda ita ta ruwaito ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin su a gurguje har ina ga tan Fatiha kadai ke karanta bai karanta komai malaman maza da Imam Malik ka daukar ka ce to mun dogara da shi so what ko na bakin naku na yan boko shi ma hujja ne yawa ba wannan zai saka ce ai mazhaban malikiya ka san ‘yan zamani masu saurin ido sai ya kalla ya ce maka ai kuskure ai kuskure ne ko kuma ba a samu ba dalili wannan figaggen littafin sifatin salatu ba ba shi a littafin albani albani bai kawo to don bai kawo ba kowa albani albani ya yi hada da addini ne duk abin da ya faɗi a cikin matsalan malamai sun kuskurantar da shi a ciki ka je ka duba sahihu sifatin salatu wanda babban muhaddisi ya yi littafin ka gani yanda ya littafin haka aka ingantacciyar da to sai ne din da ya ruwaito ba Allah ya inganta Allah da su malam in kai ba za ka yi ba ka bari duk wanda ya duk wanda mutum ya yi ya samu su eh sifatis salat duk malaman da suka gabata ba su iya sallah ba sai da albani ya zo shekara 16 da mu muna sallama a secondary school da nan lokacin aka yi wannan nan ne hayaniya ne kawai da rashin tunani da abin Allah ya kyau. Allah. Eh? Gari wallahi. Me shi shi wanne ne kaman lajani da in liman ya ce Allahu akbar wannan ya ce Allahu akbar wani malami ya ce in in an samu lajani ya yi sallar shi ba ta yi ba to wannan malam wannan bai ma dai kamata ku jingina shi da malami ba don bai san inda addini ya dosa ba duk wanda ya faɗi wannan maganar bai san inda addini ya dosa ba kowaye shi ladanci an yi a gaban annabi Muhammad ya tabbata an yi amma abin da ake saɓanin malamai a nan shin lokacin manzon Allah an yi in yana yin karatun yana yin abin nan ba a ji sai ana ɗaga murya sai ana ɗaga murya duk wanda ba sa ji shi su saurara to sai ya zamana a nan kuma ana jin ga muryar liman ana ji kila ma har da makirkon shi kuma ga ladanin yana yi a nan abin da malamai suke ce mishi khilaful aula watan da ba a yi ba da ya ci amma in an yi ba laifi ba duk malaman mazhaban mazhabobi abin da suka fahimce shi kenan malaman fuka ha'u malaman hadisi amma wanda ya zo ya ce wai ladani bayi da sallah to ina ganin kila shi ake baya rubuta makin ko Allah bai bai bai ma san inda addini ta dosa ba kawai ya faɗi shirben shi ne akwai masail wanda take zuwa wanda wanda tana taba zatus salah ta tafi sallah kai tsaye irin wannan ne ke ruguza abin nan amma idan har baya yi to ashe sallah a sultan bello ma kawai sallan juma'a duka ba su yi ba wannan domin a sultan bello abin da muke gani ana yi kenan kuma ina zaton shi ne fahimtar mala abubakar gudu akan cewa wannan khilaful aula tun ni na yi sallah a bayan su na ga suna yi ka gani su bi su ma kenan duk wannan sallan ba ta yi ba wannan dai kasancewa dan tijaran addini ne Allah ya sauka Allah ya ce kiɗa a musulunci yana da hukunci ne ya danganta da inda aka ci ba ka zuwa haka kawai ka kalle shi ka ce haramun ne ƙasa shi ya sa malamai suke sabani a kan shi shekul islam bal bal in kira shi kamar yadda almajirin ibnu taymiya ya kira shi shekhu shuyukhul islam imamu ibn hazm shi cewa yayi ma mutlakin kida kowane iri ne mubahi watan a iya yi ba laifin komi ka ji ko ka yi ba laifin komi malamai suka zawo suka kai suka dawo akan cewa a'a wasu suka tafi akan cewa yin shi ba laifi idan ya kasance an fuskantar da shi ta wani fuska mai kyau misali an fuskantar da shi ta dubba a musulunci buga ganga a yayin aure shari'a ne alagafsu malam saboda menene ya bayyana tsakanin halalun da haram me yake bambanta aure da zina shi ne mene shaidu kowa ya san an riga an ɗaura musu aure to buga wannan abin zai sanya cewa wasu su ji cewa me ya faru a gidan wani a ce an yi kaza an yi kaza ka gani an samu shaida a nan duk ba shari'a ce duk ba ba ganga ba ce komin abin da za ka cire ta daga ciki ne da yi nan tana cikin littafai duk ba sannan kila in ka zo ka ce a'a ai shi ma wallahi shek albani ya zo ya faɗa wai shek albanin nan annabi ne shek nasiruddin albani fahimtar shi ya faɗa shi kuma mutane da yawan gaske sun faɗi fahimta fiye da nashi dole ne ka ɗauki kai watsi da nashi ka ɗauki na wani ba matsala ba ne fahimta ce shi da'iya ne walai sanadiyya mai kira ne misali shekhu yusuf al-qardawi alim bin kibar ulama al-umma ba ma za ka taɓa haɗa shi da wannan ba yana da littafi fiqhul gina akan wannan kawai sai da ya littafi kusan da guda ya kawo fahimtar magabata gashi gashi da fahimtar shi in an fuskantar da shi abu mai kyau ne mai kyau ne in an fuskantar shi inda bai da kyau bai da kyau kawai shi kenan duk sai mu watsar da fahimtar al'umma sai wannan ne shine kadai saboda za a buga littafi guda miliyan kaza a zo a ce a raba ma mutane kyauta ba za mu karba ba siyo siyo na malamai zamu ya kamata mu rinka fahimta bal imamu shaukani imamu ali ash-shaukani shi ya yi littafi ma yana ƙaryata ijima'i wanda ya da'awar cewa ijima'in malamai akan cewa kiɗan haramun ne ya ƙaryata shi littafi ya yi littafi ya yi imamu shaukani akan cewa haka to ya danganta da abin da aka misali an zo ana yi yana nuni akan alkhairi da wane ne da wane ne hukuncin shi hukuncin wannan alkhairi ya zo a wajen aikin banza ne da rashin kunya da wane ne rashin kunya da aikin banza daman haramun ne a musulunci kiɗa ya zama haramun ina fatan an fahimta to abin da ya kamata mu goma kenan ba wani kawai ya zo ya ce maka ai ya buɗe ya ga malam wani ya ce malam wannan nan ba annabi ba ne ko an aiko mana shi ne ba aiko mana mu annabi muhammad aka aiko mana shi in ka faɗa sai mu duba me wasu malamai suka faɗa in kenan mu ɗauka in yi mana mu ɗauka mu faɗa in yi mana mu bar mana ɗin kayansa ba shi kenan ba mu ɗauki abin da malamai suka faɗa wasu su amma ka farsanta mana sai malam wane kamar fa ka ce mana ne to gafa annabi wane sai mu koma kan shi shi kuma ba annabi bane matakan ba annabi bane yu'khadhu minhu wa yurad haka imamu malik ya faɗa a iya karɓa a iya mayar mar to mun mayar mar da yan kayan sa wannan yalla ai magana magana wai akan cewa ladani a masallaci malam magana ne wanda malamai sun gama shi shekaru dubbai mazhabobinmu gaba ɗaya ba wanda ba sa yi yo a harami ba yi suke yi ba ko ba a yi ne a can nan ne dai ko guntsura wandan da menene da menene a nan ne ana ganin in ma ba kai ba shine ko to ba a yi kuma in an in ka kai shi ya kai ya kai abin nan ya ce maka ai mazhaban Imam Hanbal nake yi kuma ba Hanbaliyan bane to suna yi a mazhaban Imam Malik ga su nan a sauran mazahib ai wannan ba matsala bane sai su ne yanzu aka bilci fito baina shamsi wa duhaha ana ganin kawai cewa ai an kura musulunci kaza kaza kuma bayan aslan baka ma san inda musulunci ya nufa sai wannan ba matsala ba ne yadda ya kamata kawai in ka ji mai yin shi haurajiyar shi ke da shi mai rabu da shi a daga fazza alaga su malam ku yi haƙuri za mu zo kan shi saboda za mu jawo wani karatun da yanzu yanzu ɗin muna satisfikan gaba kuna zuwa za ku je mu cike shi za mu kawo wasu da hadisanmu da adillanmu ta za galiban matsala sai mun ce ga dalili ga kuma inda dalilin yake koma in za ka duba ina fatan an fahimta yawwa sofa total kenan da ke insha Allah kai saboda tana da aikin gida ne a hada wannan kila a zuri ya shige la'asar magariba ya shige isha subahi ma dan dai zaka matsa ne amma da ya da ya matsa wannan kuskure ya kamata mata su sani ba su da bambanci da maza a wajen ibada ba bambanci tsakanin ɗaya ta mace da ɗa namiji a wajen ibada Allah bai ce yadda maza za su yi sallah ba su kuma mata ba sai sun yi irin wannan ba shi bal ya tabbata hadisi a bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata ƴan uwan maza ne uwa ɗaya uba ɗaya me ake nufi da uwa ɗaya uba ɗaya duk abin da Allah ya farzanta musu a ibada kuma haka shin a sallan mu kun ji an ce musu suna su akwai raka'a uku da rabi ne hudu kake yi hudu suke yi inda kake biyu su biyu inda kuma lokacin kiran sallan duka ɗaya ne to bai kamata ba a ce wai mace wannan kuskure ne kuma za mu zo kan inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da jinkirta sallah da yanda sahabban annabi Muhammad suke fahimtar jinkirta sallah ya tabbata a cikin muwaffa na Imam Malik wani bawan Allah ne fa yace duk da malamai sun sabani ruwa akan wane ne wannan ya jinkirta sallan al'asar ne na rana ɗaya a zamanin khalifa sai na umar bin khattab Allah ya ƙara masa yarda sai da ya zama da mutane suna zuwa gida suna mishi jaje yadda ka san ana mishi jana'iza sai na umar ya ƙara ulayci ba haɓa ka ka'ani sala shi zama zuwa Allah ki cewa man alladhi tafutuhu salatu al-asr ka'annama witra ahluhu wa malu da kai asaran sallan la'asar kadai gun maka yi asarar duniya da abin da ke cikin duniya wanda ka mallaka saboda fitinan da ya wuce da jefa kanka da kuma alkhairin da ka rasa su shi za za ka zamanin manzon Allah har matan ma zuwa masallacin suke zuwa saboda menene sai da kuma aka samu wasu riwayu da manzo Allah yake cewa ta yi sallah a ɗakin in tana ji ta bi in ba ta yi a ɗakin nata shine mafi alkhairi kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito ina ba ta an fahimta to amma babu inda aka ce mata su zamo rauna na a Allah zai tambaye ta kamar yadda ya tambayi ɗa namiji ta yi a kan lokaci ta yi yadda aka ce don haka wannan kuskure ne in tana yi ta bari a da fatan Allah ya gyara mana musamman annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله